بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 28 ga wata na shawwal hijira shekara 441 wanda ya dace da sha tara ga watan shidda shekara 2020 yan uwa a sati da ya gabata mun tsaya cikin aya ta tara suratul isra suratul isra muka tsaya aya ta tara kina insha Allah yau za mu tashi aya ta goma kahin nan akwai tambaya guda biyu ko uku ta farko akwai cikin yan uwa masu bin mu ta hanyar sadarwa ta zamani daga gabon don ya ce suna wata rigima ne a can suke so a karatun yau da yake ana karatun suna samun shi ta hanyar yatsa wannan ababen zamanin wannan masalar da yake magana a can kun san gama gama ne an gama a can kowane kowa ya zo wajen neman kudi da yana magana akwai wani a cikinsa ana mai suna dan allah to shi ta ta kawo ai a can ƙauye ma akwai wani ƙwaro da ake cewa ɗan allah kuma kowa aka ke kiran shi a can karkararsu da manya da kana ta ake mai dan Allah wani kwari ne aka ce to wannan wai sun garda masu ta meye tun da ana hudi meye matsalar da ta dan Allah an san ba dan Allah bane dan uwa duk irin suna da yake cin kawar tauhidi ba shi ba duk sunan da ba shi da kyau wasa amma shari'a annabi ya goge shi akwai irin sa Abdul Uzza akwai irin sa Barra suna ne ma na tsarkake annabi da ya sauya a takaice irin wannan suna ne na kayan musulunci ya zo ake yin su cewa dan Allah ko ma me dan Allah bai halitta kama wani abu suna dan Allah ko ma me ne kai musulmi suna ne na jahiliya kayan musulunci ya zo uwaye da kakannu suke hudin shi yanzu tunda musulunci ya zo an fahimci kuskure ne ya bar shi lazim a bar shi bai halitta a ce ma dan Allah ko wani kwari dan Allah duk kuskure ne muna fata a gane ya tambaya ta biyu kan darasi da muka yi a cikin hudu ba na dogara ga Allah game da bayanai da muka yi wani rikita wa malam wai kenan sababet sababet wani abin na aka na takungumi na corona wai iya ture kenan mutum bai dogara ga Allah ne ba haka muka ce ba ba haka ba ne mun yi bayanin dan adam abin da aka ce ka yi kaka sa kanka cikin halaka ka danta in akwai abin za ka ko kai wani abu na neman kare wata musiba za ka yi ne naka amma ka bar mu Allah in wa kullum mutum mai imani mai hankali ya lura da ayoyin Allah saman kasa duk mai hankali yan uwa ya sani a yau ba abin da ke tabbatar ma da mutum gajiyayye ne irin wannan lamarin na corona lalle mutum zai abin da zai iya amma ka san komai a hannun Allah ki kadiba yan uwa bature yadda ka ɗauki ibada sallar guda biyar haka ya ɗauki aiki haka ya ɗauki neman duniya ku diba duniya da yau jiragen sama suka sabka ba mai tashi aka rihe kamfani duk wata ma'aikata suka rihe ba sa hutuwa daga gida tsawon wata biyu zuwa uku wani abin ya sa mutum ya zama toyi tsoron Allah mutum gajiye ne har yau ba wani ilimin ɗan adam da zai kare kashi ga bala'i ne zo kuma abin mamaki da zama aya inda suka ci gaban na abin bala'in Allah tura musu mai wasu wai wasu ku diba amurka ku diba turai wanda ɗaya rana dubu sai su mutu dubu tun da kawai a nigeria mutum sittin da bakwai ne dubu suke mutuwa ɗaya rana amurka turai kin spain france wata uku a cikin gida ku lura inda har babet ya kare su a sa babet ma a sa a sa a sa wannan hannu me yake ta gama hannu a hutu ma a sa babet da gama a hutu a yawo ko a haujin ji ko a bude kamfani a sa a hukuma ba mu hutawa kenan Allah ya yi su da bala'i aya ce ba sa iya kare kansu ga wani bala'i sai lokacin da Allah ga dama ɗauke shi kurin ka sa baba cikin karwaya ma kakkace zai kare ka gaskiya kai da kai naka wallahi inda iya kare da sun mutu sun yawo da sun mutu sun je kamfani da sun hau jirgi sun je wajen aiki duk sun jirgi bai tashi kamfani bai budewa ba abin da ake kowa ya gida an mamaki a france an ce za a hoto da ke zagon ban tsaye na har yanzu akwai suke hutarwa har yanzu tsoro suke sun ji hutarwa da gida kenan su sa ba bai da man da a sa gam ba ba na cewa ba gaisa ba a sa gam a hannu ma a hutu a gaisa kurin kuma mun yi tsoro mutum tsoron Allah kai dai kai naka ka sa ba bakinka kai wane ne kakkace wannan ya sai kare ka ka nemi kariya a wajen Allah kaga duk da ronin mu Allah ka ya ba mu kariya ya ce ma ɗauken ka a Nijar ba ko da ta talaucin mu amma duk cigaban su suna nan cikin bala'i Allah kare Allah taimake mu sai insha Allah za mu tashi aya ta goma aya ta sha aya ta sha biyar za mu tashi aya ta sha biyar cikin suratul isra insha Allah aya ta sha biyar insha Allah za ta tashi bismillah al-rahman man ihtada fi matil nafsi
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها amma mun ji darussa da wa'azuzzuka su gabata na kira da kaɗai ta Allah da bayani kan hadarin tashin kiyama yadda kowa zai zo da abin da ya aikata tare da shi bayan da wannan bayanai Allah ya ce manita da wanda ya shiryu ga hanyar Allah ya bi shiriya ta Allah to kai ya ce ya ma Allah wani abin kanshi wani abu wani abin a zuwa gani a ya ce fa innama ya tadi li nafsi dan kanshi ne yawa kanshi ya ma alkhairi alherin shi zai samu ba Allah ba wa man dalla fa innama yadillu alaiha wanda kuma ya bace ibin hanyar Allah ya taurin kai to kan shewa ya shi kansu ta koma cikin ruwa musulun hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah mai girma da buwa yana cewa akan magana bayi dogon hadisi abin zamu dauka iya cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما ذلك من ملكي شيئا إنما هي أعمالكم حسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله kuma da kai zalik fala yulman ila nafsa abinda yake na dauko cikin hadisi ma'anar hadisin dai cewa Allah subhanahu wataala yana cewa dan adam mutane ku sani yau da yan harkon tun farkon halitta na adam na mutane iyan adam gaba tun farko da aka taɓa yau farkon adam a duniya ba ne yanzu da wani aka yau da wani za a yi ta yi hatashin kiyama da harkon iyan iblis aljannu ‘yan harko har ƙarshe wani za a yi haɗa gaba tashin kiyama ita he suka zamanto gaba ɗaya sun yi kowa tsoron Allah ka ce kamar mala'ika jibril suke misali ko misali a sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah su iya ka tsoron Allah kowa haka yake gaba ɗayan su duniya tun farko har ƙarshe yace zaman su na ƙwarai duk wanda yawan nasu yace bai ƙara komi a cikin mulkin Allah komai bai ma Allah ba ba Allah ba ka ba abin da ke kare Allah mulkin mulkin Allah yace haka a lokaci guda ɗan farkon da ɗan ƙarshen na mutane da aljannu su zamanto a lalaci kowa kamar iblis ne wanda kowa lalace akwai bai kamar iblis a ce kowa kamar iblis ne akan lalaci tun farkon duniya har ƙarshe kowa ta wurin kai ya kan gare mu Allah har ƙarshe duniya kowa kai yake ta yin hakan bai rage komi daga cikin mulkin Allah da haka Allah ce innama ya amalukum aikin da kuka yi ne kowa usiha lakum ake kididdigewa ake rubutawa abinda kowa yi ne alheri kai shegantaka kai ana rubutawa ce summa uwafikum iyaha kuma gobe kiyama zan cika ma kowa sakamakon ake shi dan haka yace faman waje da khairan wanda ya samu alkhairi cikin takardar shi falihamadillah ya ma Allah godiya da ya mai katarin shari'a yakin gware amma wanda kai zalika wanda ya samu kishi haka falalu man illa nafsa kai zargi kowa da shi aka tatse shi to shine man tada fa innama yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu kanshi shiriyar kanshi ahwalin kanshi ne wa man dalla wanda ya bace fa inna ma yadillu alaiha sakamakon batan shi akan shi wala tazru wazatu wazru ukhra yace kuma wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai baka laihi a kama ni da shi babanka ya yi ɗan duniya ne ka ka gyaru a ce a kama ka nan babanka ya yi ba ruwan Allah bai kama kowa da laifi wani kuma ƙarƙashin wannan abin da yake ɓanna ana cikin al'ummanmu dangana ma wani laifin wani irin wani suka ta hanyar zina aka samu da yawa cikin wani cikin al'umma da yawa gasu Allah ka zamani a ba da yawa ga sana to abin da yake bakin mutane kuma dama cikin malamai sun kiwa mutanen bayani ba da mas'ala sai wata tsohuwar aƙida cewa ai duk ɗan zina bai shiga gidan aljanna dan wai najasa ne shi yasa bai shiga gidan aljanna dan wuta ne masu ɗan dama dama su ce yana tozar da arafi tsakanin wutar aljanna shi ba wuta ba shi ba aljanna ba musamman cewa aljanna gida biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wannan tozar araf ɗan wani lokaci ne ake tattaunawa ga waɗanda laihinsu su ma'aunin da aka yi a yin labtu ba ja su ba lada ba ya rinjaya zubihi bai rinjaya ba suna nan tsaka irin sai ake aijiya to zan arafi su ga yan wuta su nemi tsaron Allah su ga yan aljanna sai wata Allah kai su karshe Allah da kasa gidan aljanna gaba daya kai shi ma mai dawama to sai a ce ai su shagu wanda suka yi sautar da na ai su wai wanda masu dan dama ne sai su ce anan suke ko sun ba Allah su shiga aljanna in wannan ya wuto ta hanyar hadisai mawdu'ai marasa tushe a sanin abu anan yazo har ma ta ruwaya cewa wai ba shi ba sakarci rashin ma'ana magana ba wai ba shi ba dan zane har da bakwai da da da da bakwai duk ɗan wuta ne abin ga akwai ma dangana mu Allah zalunci cewa wa haɗa bakwai shi ba ɗan shi ma ɗan ɗan shi ma wai ba haɗa bakwai wa ɗan wuta ne ka shiga aljanna za ka samu da yawa irin wannan da na ga wasu kuma na san da su zai ga ce ai to su wata take duniyanci da ke wani ta ce me ma na sallah wani ma ne ma in iskanci na ta ce tunda an ce galu ta ce haka ta ce wai ta zo ta zo ta hanyar zina ko haka ga mata kuma ta rada walau na abu iya nan akan wasu maza da mata yi wani aƙidar to wallahi shirme ba gaskiya ba ne ya saba ma nassun qur'ani kuma da sunna da ya tabbata da sallallahu ya magana cewa dan zina bai da alaka da lahin uwan shi kuma abinda ɗan uwa mutane suke ɗauka na abin haka ne yau da gobe ce abin ya zama kamar aƙida muna fatar wanda Allah ka ta wannan hanya wallahi kakka damu da wani maganganu shirme ne idan ka ba Allah inda kowa ba Allah a wajen Allah kowa ba Allah ne daga mutum habu zuzu kowa ba Allah ne kowa ba Allah ke kuma Allah ga mana inna akramakum inda lahi atqakum ba ruwan Allah dan wane jikan wane waye ne wane ba ruwan Allah kana kallo kai dan asali dan sharifai sharifai ko kai sharifi tabbas alibai ne kai kai ka lalace ya Allah ya tura ka wuta ya sa ɗan zuna aljanna in ya ba Allah bai wala da asalin kamka bai bi shi ba ga manzo Allah kace kace make ce ma Fatima su safiya sa abbas ga sanan ku ku ceci kanku a wajen daga azabar Allah idan kuka kan gare mu Allah ba na muku maganin azabar Allah kowa ba Allah ta kai shi ya ce ya ahlul bait kar ku zo lahira da suna a ku aiki har an wa maganar wannan ku bar ta ku aije ta dan zina shi ne ka ce inda har za a yi adalci uwayen za a ce shagu ko su ne shagun to su ma shagun idan suka tuba suka koma ga Allah Allah sai ya gafarta musu ya sa su gida aljanna su kan shagun in suka tuba suka ga wallahi kasa aljanna kai a wuta kan kai wasa daga yan wannan tatsiniya ce kubarta dan zina da dan kowa wanda Allah yake so mu yi tsoron shi kuran kuran mu gyara ayyukanmu mu ajiye wannan tatsiniya ta dan zina dan wuta ne a yanda kowa ya shiga aljanna sai shiga aljanna mun tsaya maganu sun saba wa Qur'ani sunna kenan Allah ya ce wala tadu wazratu wazra ukhra wata rai ba ta dokan laihin wata rai wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba ma aiko ba ma azabtar da mutane sai mun aiko da manzo in sun kiya tukun Allah ya aiko da azaba nan malamai da dama sun yi maganganu kan wannan mas'ala in ma ana nihim azaba ta duniya Allah bai aiko da azaba ga wata al'umma sai ya aiko da manzanni duk shekartakansu ba a zartar da su kun ba da wa'azi sai an zo da galgadi an yi wa'azi su iya to kuma a halakar da su wannan ba sa bani haka abin yake ana sanyo cewa ina alil fatara wanda aka ce kahin wani annabi ya zo ba samu sakon Allah ba irin da maganar iya na mushrikai wanda yara ne ba su girma ba da iya ƙanana na musulmi wanda ba su girma ba suka mutu shi malamai sai maganganu da dama khulasar magana yan uwa kamar da hafiz bin hajar ke cewa kusan ittifaqi ko ijma'in malamai iya kanana na musulmi yan aljanna ne wannan fargima ta kare diyarin da ya mutu dan karami bai balaga ba kullun aljanna ne na musulmi na shi zaka cewa hatta a sallah da ake ma yaro karami bai bukata wani Allah gafarta mishi me Allah sa zai gafarta kida awa shaida amma uwayen addu'a Allah gafarta mu Allah ba sa kuɗi amma shi bai bukata malama wata amin sadaka mai waye dan musulmi karamin yaro bai bukata komai naku shi kun dan aljanna ne dan manzo Allah ya ce gobe kiyama iya na musulmi kanana ba su da wani aiki a hilin kiyama illa kai da kawowa su ga uwayensu a gidan aljanna wannan kenan sai bangaren iya na mushrikai fa ne ne aka kai aka kawo wajen kulasa da magana cewa gobe kiyama Allah su wasu malamai sun ta Allahu alam sun tsaya kamar da muka suke cewa wanzu ce a akwai hadisi sun zo gobe kiyama da ire-iren wannan kadai mushrikai da wanda aka aiwa ba manzo Allah zai ba su umarni a hilin kiyama ku ta huta gaba daya wanda Allah ya kaddara cewa a cikin ilimin Allah dama dan aljanna ne su sai su kama hanyar zuwa gidan wuta sai su same ta fardan wasalama wa'inda suka ce su ba za su je ba ya aljiya su ne 'yan wutan Allah kana ya ware wanda ya yi don wuta da 'yan aljanna wannan shi ne abin da yake wulasa magana duk da cewa kamar ibn kasir ya kawo ruwa ta ibn abbas mun tabbata zuwa ga abdullahi ibn abbas iya cewa mutane suna cikin zaman lahiya a cikin nutsuwa matuƙa ba sai gaba magana zurohawa cikin magana ni ɗaya mai jika ina suke yan wa ina suke da maganar kadara kuran ka tsaya a nan Allahu alam ka huta kuran eh shi ne abin da ya lafiya kuran wannan shi ya ci gaba malam kinan ba ma azabtar da mutane sai mun aiko da manzo ke he manzo ya zo ya bayani kun yi taurin kai da kun Allah ya biyo baya da azaba matsaya nan kun Allahu alam ci gaba wa idza aradna تلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم nan mun ji bayanai na Allah bai azabtar da mutane sai ya aiko da manzo ya lamarin yake Allah ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutarfiha fa fasaqu fiha idan muka yi niyyar aiko da azaba ga wata al'umma suna shegantakar kenan ba azabtar da su haka kuran yace amarna mutarfiha sai ya aiko da manzo ya ce yi umarci masu jin daɗi a garin manya-manyan domin kullum da zaman zo ai shugabanni ake su ne a gaba domin ko da gidan ka shugabanni su ne idan suka amsa kira yan baya su amsa in sun yi adawa da kira yan baya su ki haka ake al'amma ko ta al'umma shugabanni suke tabarauta hata a wuta haka suke ce Allah shugabanninmu da manyanmu suka kama wannan ko kenan aiki sai ake magana shugabanni amma abin ya alaka da kowa kina Allah yana aiko da umarni na da'a da barin alfashan idan Allah ya aiko da wannan umarnin fa fasaku fiha nan fasikanci ma'ana khuruj an ta'a kina heski biyayya ga wannan umarni na Allah zake nan gaskiya ta zo wa'azi ya zo sun ki a lokacin nan Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawl sai magana kalma ta azaba sai ta tabbata kan wannan al'umma don manzo ya zo ya yi gargadi sun ƙi ya ce don haka fadammar na haka da mira sai mu ragargaza mu dirkake wannan al'umma ko na alƙarya dirkakewa ko mu ce a rogaza ta Allah ya halakar da ita kenan ana halakar da mutane bayan galgaji nan wa akwai kira cewa a yi hankali da talalar Allah idan baka ga manzo na Allah ban ka ji Qur'ani ka ji masu wa'azi an ga ma an ga muku kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau ga yanda Allah yake su ku rayu ga abin da ku yi to ku ba Allah ku samu rahama ta Allah ku kiya to kar ku ce wai ku tsira kamun Allah kullum Allah abin da nake wa labari Allah ma wannan al'umma alƙawalin ba zai halakar da mu gaba ɗaya ba diyan da abin yayi ya samu wata al'umma a kan shiriya haƙƙiya mata su mala zai iya azabtar da gari ko garuruwa ya musu irin azabar da yake so ko ta balkan ko ta ruwa ko ta iska kamar da ake a wurare da yawa da haka yi mu ji tsoron kamun Allah kuma ya hankali da talala ta Allah ci gaba
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أنا ديوة هكا تنبيه ما معنى سنة ديوة الأمومي zamani bayan a wannan su zo a dirkake su wannan suna da yawa akwai da muke labarin akwai musamman mun labarin sama akwai da babban mun labarin su sai idan kana karanta ababen tarihi ta kai wani an wani gida shekarar dubu biyu dubu uku ta alamar tarihinsu wanda ma a cikin zaton tarihi ma babu su babu masu amma an gano gari ne zaman guda alƙarya ce mai zaman kanta a gina a komi ya kusan an jima ana duniya wallahi za ka gani idan ana gudu ma masu irin wani aikin za a gudu ma garin kahin a yi aikin kaga ƙasa ce mota ta tahi mutane suna yawo a saman gari ashe a nan ayin wata alƙariya shiga dubunnai an gama ta ƙare kan bai ta ba amma ɗaɗin Allah sa an gano an tono wala gari ne ba ƙarami ba da gini da komi ba a san ba ma an yi su hedi yanzu ake ganin su wasu garuruwa an san da tarihinsu a san ba tarihinsu an jima ana yi Allah ce da yawa muka halakar cikin zamunna bayan nuwa da salam an Allah ya halakar da da yawa kuma wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira shi wa Allah da yake sa malaiku masu rubutu waye ma shaida Allah ya san aikin da kowa yake wannan kun Adam ne da bukatar shaida haka Allah kala kan shi amma ubangiji Allah ya san kowa ya san kowa abin da yake shibkawa khabir ne kuma basira ne iya gani ya san ta abin da aka aikata kai mu yi tsoron kamun Allah dare ko rana yi tsoron taka dokokin Allah Allah ya sani ba kai labari ba na shugabannin duniya eh ɗan da asiri ɗan kai labaru a Allah bai bukata wannan haka Allah ƙara dai da mala'iku da wane ne amma shi Allah ya san komai iya gani iya ji Allah ta gaba
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا na'am anan kuma Allah subhanahu wata'ala na sanar da mu kin ta dage ga mutum da mai dan Allah da mai da lahir mana dan duniya yace man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman yurid duk wanda shi manuwar shi kurin duniya ita kurin ta sha mai kai ba duk abin da zai dan duniya zai yi ɗan ibada ce ma zai yi dan abiya ruwa ta inganta ta tun sai da labani ruwayoyi ingantattu cikin suna abi da sauran wurare manzan da yake cewa sahabbai ku karanta ƙur'ani ku nemi ladan Allah ku nemi ladan a wajen Allah wasu za su zo a gaba a bayan ku za su karantawa suna neman cin tuwo da shi wallahi aka yi suna karanta suna neman ci da shi suna neman tarawa da shi ku karanta tun da wuri ku nemi lada a wajen Allah shi ne haɗarin duk abin da za ka yi ba don Allah ba nan ruwa ya imma bukhari imma musulmi ingantatta mu zana ki ba labarin gobe kiyama yin hatsarin abu ba don Allah ba duk da wasu mutane guda uku annabi ya jero a nan duniya su ne a gaba wajen taimaka taimakon addinin Allah suna gaba cikin taimaka ma addinin Allah wannan malami ne wannan mai kuɗi ne da duke shi wannan kuma da ƙarfin shi ake bugawa a taimaka ma addinin Allah a duniya su ne gaban taimakon addinin Allah amma ce gobe kiyama su ne yan farkon wuta wallahi haka ce ya ce za a zo da malami makaranci mai ilimin addini Allah da su za a lomin fahari shiga wuta su za a harkawa Allah zai mai tambaya bawa na ka karanta ƙur'ani ka yi ilimi ka kaza ka kaza ka kaza duk za a jero shi Allah na yi duk na yawon na kadan ka Allah ya ƙare bayani kaf duk abin da na karanta ƙur'ani na karantar da mutane na yi wani kaf ya ƙare Allah ce ka zabata ƙarya kake kayi ne don a ce maka malami kayi na a ce maka gangaren gwanin karatu ko don ka ci mota didin wallahi duwan da ya ci mota kurin da ya karatun shi zai ci mota ya kurin kana cikin layi don da mota lahira ce ko don duniya ne ko ka samu mota ko miliyan goma to duwan da ya don haka iya cikin wallahi da ka dare da rana don a ce maka wani Allah ce eh an gaya maka a duniya ma da makaranci ne gwanin karatu ne ya ka katamta bakan ma ka samu suna ya ce ka yi karanta ilimi don a ce ma ka iya Allah ba da umarni ga mala'iku ce ku kama shi a buga saman ƙasa a saman cikin shi a buga shi ce ku jashi gushi gidan wuta su za su ne lomar hari duk wanda ya ba da bana Allah ba da bakan karatu ya ce na biyu za a zo da mai kuɗi ne ɗaya ne ka taimaka ma addinin ka gida masallaci ka yi makaranta ka yi waye ka sai mota ka wasi duk abu ka yi amma haɗarin da ya yi ba don Allah bai ta ce alhaji wani ai akwai taimako ta wani malami cikin malaman Najeriya iya ba labarin sun je gidan wani neman agaji za a yi wa'azin ƙasa ya ce ta yanzu in na baku a ciki ku gaya mani jaridu nan za ku sa labarin na baku a gaya mashi a wani jaridu za a sa ko a yada ya ba da kaza ka wannan abu mai kai wallahi kuma kudi ne ta ga mushi kenan sai an wada ya bada da a san ya bada shine bada wani to kenan yayi wannan abun gaba daya shi ma Allah zai sa a zo da shi wani na baka na baka dukiya na baka mai kai Allah zai ce Allah na taimaka ma addininka nayi kaza ne kai kaf Allah ce kariya kake kai dan a ce maka wani mai kyauta ne to a duniya an wadi Allah ta malaku ku kama shi a buga a ƙasa ce guda gidan wuta yace wannan shi kuma jihadi da ƙarfi ya yake aikin agaji ne buga wacce dade ne kai aikin da ƙarfin ka kai eh kai ba dan Allah ba za Allah zai kira ka bawa na na baka lahiya na baka rimi kai ta ce Allah na na jihadi na kaza na duk na kaza aiki kaza ya kare bayani kaf Allah ce ƙarya kake kai na ce maka ai wannan sarauki ne wannan namiji ne wani ai shi ne babba Allah ce ku kama shi ku buga a ƙasa a gidan wuta da shi alin wada almuhim kurin hamalin mutum ɗan wasu da yawa zuciya kana yakin ta wani ma zai ce to ni ina gudun maka a ce na rihe in bari shi ma shi ya same ka wani zai bar aikin alkhairi dan ka a ce ya riya shi ɗan ya ci riba ya riba ce ka wasu malamai suna ga shi ma nau'iri ne yi ƙoƙarin yaƙi da zuciya ka kurin kai dan Allah ka yaƙe ta ko abin zama ka ture ko kai da kai dan Allah kurin in karatun Qur'ani ne me idan Allah ka sa Allah shine a gaba shine babban abu Allah yake ne da niyyarka iyawa kai ne kira dan ka koyi kira'a ko a san kira'a mu kiyam sai garin ba ai kira'a ba to kana so ne dan a san ga kira'a ta kwaya a koya ta nasa anan da yawa wallahi a musabaka da aka fara a Nijar ta kawo da yawa gyaran kira'a a nan kasashen mu ina tune katurbanef zuwa katurban farkon katurban ta ne farkon musabaka da aka yi a Nijar ta laraba ta duka ma musabaka wani zo daga saudiya da za a yi kira'a musabaka aka ce a fara yanta a tushen qur'ani a damagara ina ga ana kai mu mace ba za ka fara cikin wani malami na ne lokacin yana zaman yamin su suka zo suka shi ya firzidekin musabakar lokacin ina na mai bayan ya koma ta ce mana ilyas ya ce wallahi da muka je matsala aka samu shi da aka fara musabaka shi balabe ce wannan kan ka tuni balabe ce wannan ka tuni kwa balabe bai kudin ce a wannan abin hushi ya za a musabaka kan haka nan sai sami ya kiya a yi musabaka wallahi yanka ta nufin farko musabaka ya ce wannan shi ya ce abin da za a yi wa ne saboda a ja musu hankali su gyara ka a wasa wala zuwa su a wasa musabakai ganin kun shi ba ka zuki shi gura a yi da ya ce an aka yi kuma a ba su kyauta a ba su haka nan bakin gwalgwadon irin kira su a ba su a ce gana ko gana biyu a yaki kurin da mahaddaci ko wani haraci ko kuskuren ne ka aiki da kuskuren haka aka yi aka yi kira aka yi musabaka aka kare aka bada musu aka bada sakamako amma su sun san me suke ni to wallahi amma bayan sun tabbata musu wannan kira a gaba ayin ta haka ba a wannan ba kira bace ba sai karanta da su wannan ba kira bace a gaba ba zai ba me san san musabaka hayya ta jawidi wallahi daga nan duk wani shi anan garin kana aka ta jawidi anan garin aka fara zama ko ina ga har makan gargajiya ko ina jawidi aje akwai wani mazaka suka koyo a cikin su na san da su daga nan kaga masha Allah kaga an samu to wannan in zaka yi musabaka ko karatun Qur'ani dan ka karanta da mutane ce wannan bangaren alkhairi ne amma dai tushen abin zanto dan Allah yace kenan man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha duk wanda ke nihin magaugauciya la duniya kenan ajjalna lahu fiha ma nasha za mu bashi duniyar magaggauciyar za a bashi da gaugawar a duniyar yace kuma ma nasha liman nuridu kayi ne don ka samu wani abu na duniya to Allah ya ce in ya so zai ba wani ce wanda muka so mu za mashi abin da muke so iyawa kayin ma kuma Allah ya ka duniya magaba da kai yau ba duniya ba lahira amma Allah zai iya ba wani kuma ba yanda kisan ba abin da Allah ya so ya bashi ko kasa da yanda yake guri ko sama da haka nan wani abu ne a hannun Allah amma da Allah zai mai mu'amala na ɗan duniya eh a duniya za a gama da shi ya ce sun maja'anna lahu jahannam ya salaha mazamuman madahura ya yi aikin da ake don Allah ya yi a duniya ya yi don duniya to Allah a duniya zai mashi sakamakon da ya so kuma gobe kiyama ya cigar da shi cikin azabar Allah ta jahannama mazamuman abin zargi maimakon ka yi aiki don Allah ka yi da wani abin za ka ji kiyama ka bi ba duniya ta kare kuma ga ka lahira kuma cikin wuta madahura abun korewa daga rahama ta Allah shin sakamakon duk wanda ya aikin ya aiki don duniya ya don duniya shi kun don duniya zai komi shi to ga sakamakon shi Allah kiyaye mu amma ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura yace amma wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha huwa mu'min duk wanda ya aikin lahira kuma dan lahira yayi to ko yayi dan niyyar lahira amma wa sa'a laha sa'aya yayi aiki irin aikin na lahira da ake bukata eh kai da niyya to sai aikin ka ya dace da sunnar ke sama da Allah cewa kenan maganar imani maganar hurcin kalmar shahada maganar niyya duka sai sun gamu da yi abin da kai ya dace da sunna ta wanda aka aiko ba kawai duka aiki ba kayan aiki irin nata kuma da sharaɗin imani eh ko mumin iya mai imani to duk wanda ya wake wanda ya dan munhul lahira ba dan duniya ba ya aiki irin aikin lahirar iya mai imani fa'ula'ika kana sa'ayun mashkura wa'annan su ne wanda Allah ke saka musu Allah yana godiya a irin aikinsu Allah yana godewa kai mai abin da yake so kuma ya saka ma da alkhairi shi wata ruwaya cikin sunan ibn majah kamar da ya ka ruwaya haka cikin targhib wa tarhib ruwaya ta inganta manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kanat ad-dunya hammuhu فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت آخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا في راقمة مثلا كتشا دون دا يزمنتو شي كل الدنيا كل شامكي كل الدنيا إتشي أبن دي يكل هذا الشيء شامكي to abinda Allah zai mai a nan duniya Allah zai rikita mai lamarin ya kama nan ta bulle ya kama nan ta bulle kullum cikin rikici kullum cikin problem duk abin da ya kama matsala ba hutu kullum cikin problem cikin afar kullum ba hutu puya nan puya nan puya nan duk abin da ya mallaka kuma waje ala faƙaro bin ne kuma za a same duk abin da ya mallaka bai gani kurin talaucin zuci bai gani bai godiya har kuji kullum nema ki kullum ciki nema fi fi ya ba hutu kuma talaka ne a zici nawa ka san zan nawa ga zaɓin su ga duniya a nasa amma bus gani a kan jika ɗari ya ya ture ka wani masu aka shiga ya tara mini ya amma a kan ya ture ka bai ƙoshi Allah sa talauci a idin shi kuma duniyar da yake nema abinda Allah ya kaddara mai shi ne zai samu bige-bigen shi bai baka ya abin da Allah kadara zaka samu yanka bai ba kanka wahala ka tare kanka hankali kai na ka bar mu Allah sauran kuran eh abin annan Allah yake kai ne kai naka ka kasa a ranka kai a kai na ka bar mu Allah kenan bala'in neman ka tashi hankalinka bai sa ka samu abin da ba rubuta maka ba yace wannan shine halin wanda duniya ta ba ma'ana ta sa duniya gaba ta dame shi yace amma wanda shi kullum abin da yake kai da kawowa lahira ce ke burin gyara yan wani iman din da yake kasuwa ce yake ma'aikaci ne mai sana'a ne in yake wannan iya neman wani abin gyara rayuwar shi ya rayu a yayin da Allah yake so ya ci halak ya yi abin da na ibada Allah da abin da yake nema neman gyaran lahira ne yake in ma ya ci ne ya ciyar da iyalan shi ya taimaka ma addinin Allah ya taimaka masu karamin ƙarfi abin da ya samu shine burin shi ya yi ƙoƙarin gyaran lahira abin da ya samu shine ma'ana yi dan lahira duk abin da kake yi ka yi da burin wannan ka kare ma kanka cin haram ka ci halak ka taimaka ma addinin Allah ka taimaka masu karamin ƙarfi da zumunci sauransu zamanto wannan ita ce niyyarka in haka ne niyyarka to Allah zai gyara maka lamarinka in wannan misali za ka gani problem kama da ki miliyan goma a kama kata problem ki miliyan ashirin mana jika goma ta ashe shi lahi allahu ba ku karfo ne da goma masha Allah zai godiya gode ma Allah ya sami dimin shi gwanda san miliyan ko sama da haka afan amma tashin hankali wallahi ba hutu na kwalluwa haka da jikin shi kin Allah zai tattara mai lamarin shi kuma ya sa mai wadatar zuci manzan da ka ta sallar ka ce innal ghina ghina nafs wadata ta hakika wadata zuci ta sai sai sai kidan an kasar arad ta girba wadata ba yawan ka bane wadata wadata yawan karin annabi ce ba shi bane wadata ba wadata ce wadata zuci ba wadata tarin duniya ba sai ka ga tarin kaya amma ba hutun zuciya talaka ne a zuciya Allah ba mu wadata zuci yace Allah ya sami wadata a zuci kuma duniyar za ta zo abinda Allah kadara mai ya samu haka mutum ya huta ma kanshi e kaka tara maka kanka hankali mu komin da kullum ya zamanto mun hoka lahira ce ya lahira ka Allah ya taimake mu ya Allah ce gaba kullun numidu ha wallahi kullun numidu ha ulai wa ha ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'i ربك مهجورا نعم الله ce kullun numid haula wa haula kowanne so ya kowanne bangare biyu masu idan duniyar da masu idan lahirar Allah ubangijin kowa da mahalicin kowa ne kowa bawon shi da mai dan duniya da mai dan lahira Allah ce kowanne za mu ba wannan za a ba mai neman duniya za a ba shi nashi shi ba mai neman lahira Allah shi zai ba shi Allah zai ba kowa kowane bawon shi illa shi wannan bakin duniya shi kuma ta lahira Allah ce kowanne za mu ba shi ɓangaren biyu ya ce kowanne zai samu min a tsayin rabbi daga cikin kyauta ta ubangiji kowanne Allah zai bashi zai ciyar da shi sha da shi mai komi Allah zai bashi ya ce ma kana a rabbi kam hazura kyau Allah ba mai hana tauki kowa ya cikin kyauta Allah kowa ba mai yana abinda Allah so bada ba mai hana shi abin da so ke yi wacce zai ba kowa gwalgwadon mana matsayin shi bayan duka wannan bayanai Allah ka ta unzur انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
na'am Allah ta unzur an waka diba rayuwar mutane a nan duniya ba lahira ba a nan duniya kai sa faddalna ba adamu ala yanda wasu suka yi wasu da talaka da mai iko da mai kudi da gasunan dai hawa-hawa a iko ma hawa-hawa tun daga shugaban ƙasa har ƙasa iko matsayin iko shi ma na kuma yin yi wani wuri duka zai duka zai a wuri zan za shi wani duka zai ba kuwa sani shi ma duka zai haka abin yake ya ce kadiba da a nan duniya ma maka mutane katagori katagori hawa hawa matsayi matsayi kowa sani ya ce to wannan abin daga a duniya hawa hawa matsayi matsayi ya ce wala la'akhiratu akbaru darajat a lahiran ma abin haka yake ba yanwa a lahiran ma haka yake ya misali ka diba dan belo da dan inji iya shu shu da fit dan ya wuce shi shi mai iya yi mota fit da wuce shi kana cikin mai gwada san alai ga wani mutuwa san alai yanzu fit kana wuce ka kuna yi hila dan jirgi a saman wuce haka take duniyar ma lahira duniya haka take haka ne hawa hawa ne ya to lahiran ma haka take ta kuma ta lahira ce darajojin sun yi haka ci aka baro darajat cikin ruwa ingantatta bukari kuma sun ta inganta manzan sa yake ba labarin cewa inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kamata ana wannan gabir durri kita kamata kawkaba durri al gabir fil ufuq suka ce ya rasulullah tilka manazil anbiya la yablughuha ghayruhum qala bala rijalun amanu billah wa saddaqu al mursalin wanda ke bas habai labari yace a lahira a aljanna za ku tsinka wasu a sama yanda a nan duniya kake hango ta turmamotan kololuwa haka a aljanna wani zai tsinka wani a can sabai suka ce ya rasulallah irin wannan matsayi na koli ai wannan he annabawa yace bala wace muka annabawa yace mazaje ne ba annabawan bane ba wanda suka yi imanin gaskiya da Allah suka gaskantar da manzannin Allah lahira haka take matsayi matsayi ne Allah kai mu lahiya da sa cikin masu imani yace kenan Allah ce unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd kadiba ne muka hihita wasu anan duniya wasu akan wasu ce wala al-akhiratu akbaru darajat lahira ta yi girman daraja ta yi ta duniya wa akbaru tafadila kuma hiyikum fadalan ba ga masa ta duniya Allah kai mu cikin imanin ba Allah ci gaba لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
نمكما Allah subhanahu wata'ala ke cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar kashe ne hani ne mai kari kadda ka sanya ma Allah ka gama wani tare da Allah ka sa wani ilahan akhar bai ce Allahu akhar ba dan Allah ɗaya ne ilaha ake magana ilaha dukkan abin da mutane ke bauta ba Allah ba kowa da irin nashi kowa da duk kiran ilaha amma in Allah hada wajen kawari Allah kurin Allah ke an bauta ne kowa da irin nashi wani ya ce ubangiji wani ya ce irkwai wani ya ce joba wani ya ce diye wani ya ce god kowa da irin da kira abin bauta don gani wani irkwai diye joba ubangiji duk wannan sunaye ne na ilaha amma kurin allah kurin allah ke ake kiranka shi wannan allah kaka same duk wani abin bauta daban tare da shi ka gama shi da komi domin ya ce fataka'u da mazamumu mahabu idan ka yi haka za ka zamana abin zargi taɓaɓɓe nan shi malamai ke cewa ibn kasir karuwa wadda abu dauda karuwa ta inganta hatta da irin maganar dogara ga wani zai maka matsalanci magana salar ke cewa man asabatu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatu wa man anzalaha billah aw shaka Allah bil ghina ajil asal lahu bil ghina imma bil ghina ajil aw maut ajil yace imma bi maut ajil aw ghina ajil na sharwaye yace duk wanda talauci ya sama amma he ka koma ka kai kukanka ga Allah Allah ka warwara ba ka zama maula ya faɗa maula kurin abinda kurin aka bada dama misali an ce ɗan kasuwa ne mai sana'a ne ya sami ja'ifa gaba ɗaya babu abin nema na ce babu laifi ya nemi jari ne abin sana'a ne an ce ana an halitta mai roƙa don an san ba a sauko abu daga sama ko wannan ka nemi fom ka nemi fom abinda za ka fara da shi nan babu laihi amma me da abin kai yanzu ka koma yau nan ka koma kasan saman mutane shi kenan ka huta da nema kai mutane na sama kanzu kina me da abin ga mutane ce duk wanda talauci ya sama ya me da abin ga mutane ya ce har abada talauci shi bai karewa kullum ka zama dan maula kura ka je a baka haka mutu cikin talauci kuma dan baka samu wadata yace amma wanda ya mai da abin zuwa ga Allah ya nemi warwara a wajen Allah yace ɗayan biyu tabbas ya ku alƙawarin Allah Allah zai baka wadata tabbas amma yace imma ko ka yi mutuwa kwanan ka ne kare da wuri kahin wadatar ko ta zo kahin mutuwa amma tabbas akwai alƙawarin Allah zai wadatar da kai kenan dai a koma ga Allah bayan wannan sai sabuwar magana kuma وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نعم أنوا وانا bayani ne akan doka ko umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ba duka mai imani yadda yake umarni a yi sallah a yi azumi a yi zaka haka ya ba da umarni na bayan ka abauta ta mu ma'ana ka abauta ta mu kowa sai shi sai ka magana uwaye wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya hukunta cewa kaka bauta ta mu kowa sai shi kadai sai ya kawo wa bil walidaini ihsan haƙi mafi girma bayan haƙin Allah uwaye yan cewa a tarihin duniya tarihin addinai babu wani addini a tarihin duniya wanda ya ba da mahimmanci da kulawa da ake maɓaka musulunci a wajen musulmi hidimar uwaye ibada ce ibada ce umarnin allah na kake bi saɓanin sauran al'ummomi wanda ina ga ɗaya cikin wa'annan yake ban labarin sannan hira wani bature akan maganar aiwa ko rage iya sake mashi bayani matsayin bambancinmu da ku ku a can turai iya ɗiyan turai daban ne da ɗiyan musulmi me yasa kuke gudun aihuwa ɗan bature ɗan ƙasa ne shi za ka a yi ɗa ka kula da shi iya zama wani lokaci in zaman kan shi baka iya baka da iko a kan shi ina ka taba shi sai a kama ka ari ba hanana irin ta tausayi da ake ma'uwaye idan a can tsoho in ya tsuwa he dan kware ne zai kula da shi domin nan akwai gidan retirete yanzu ka tsuwa ta ta kai ungoje mun ta tsahi ne kurin tsahi ne kurin wannan abokina ya aiki aiki a can zaka iya can irin wannan gidan gidan ake kula da shi cewa wallahi aikin su tayi kurin mutum gidan ba kowa yau na tsohon a ɗakin shi da tele a gaba da komi mun na zaune makamu su abinci lokacin abincin ya yi shalla akwai tsohon da a nan zai ya kashi ya yi wutsari inda yake zamne sai in mun zo mu ɗauke shi mu wanke a gyara wuni guda a cikin kashi wutsari a zamane yake ba mu mushi wannan shi ɗan gatan ɗan gatan ne za a zo a ɗauke a wanke kashin wani tsarin kuma a zamana iya kallon tele na daman gadon da abin zamani ya ce allah ce he ɗan ƙwarai ya ce wata da wata zai ma zai zai waya alo saba alo biye ya biye ke wannan nan nemo kaza ba shi labari ce zai tambaye mu tsohon lamba kaza kaza ya labarin shi a waya ha ba zuwa kan shi ba ce allah wannan su ne wai masu ɗan damar damar suna na ci azube to shi wannan shi kenan bambancin dan bature dan musulmi mu a musulunci bai yin kula da hidimar da ibada ce ka kula da uba yace da bai yace wallahi haka nan shi yasa kan bature bai san aiwa dan dan jaraba ne ga yauni ne kuzar ga makanka sai suka kin aiwa amma mu anan a kai da kaga mai iyaman galin shi inda da mara diya ba ba dai bane ba kashin ka ai kuma ka zama dan gata ya zama tsoho ya ga mani yau yakin wannan ya wace shi arni an kashe kudin masu yace malam wallahi yace kaga hal kudin wannan wannan kari da ake ci biya ban kashe ba su suka yi yayin su suka yi aka yi kudin alaman aka yi gado aka yi komi yace kulli dan kallo ne to mace ne yace kaga wacce mota wallahi a cikin a cikin wani aka kama mota kuma ibn mota da aka mishi ya zuwa ya shiga saba'in amma da dan karkashin shi kaga dan musulmi kenan shi wannan hidiman kana kana jin daɗi amma Allah baka lada وانا قال لكم ما تيجوا الله كيف ساتفهم ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته